ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ثلاثين قوة الرجب هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم دوبدا لدي حدود أربعين بشدة من ديراتي لثلاثين ديدي قوة الآية شكرا تدبو بيو لعشرين دبير wannan shirin karatunmu na biyar ko? na hudu karatunmu na hudu a cikin littafin wazaif ramadan ina ne muka tsaya shayi na nawa wafi taƙarrubi ilallah a cikin neman lada da kusanci ya zuwa ga Allah madaukakin sarki bitar ke haɗe shawat da barin waɗannan sha'awoyi ɗin na abinci da abin sha da iyali bisiyami game da yin azumi mutum ya bar sha'awoyin shi saboda azumi don ya samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala fawa'idu akwai fa'idodi masu yawa mina daga cikinsu kasrun nafs karya rai karya zuciya mana tausasa zuciya fa inna shaba'a fa inna shiba'a domin koshi shine shiba koshi na abinci warriya da kuma koshi na ruwa da larabci suna da bambanci in ka ci abinci ka koshi sai ka ce shabetu in ka sha ruwa ka koshi sai ka ce rawitu ba ka cin abinci ka koshi ka ce rawitu ba ka shan ruwa ka koshi ka ce shabetu sai dai kai ba balarabi ba ne kana tunanin dade ne balarabi in yaji sai ya kyale ka ya san ba harshen ka ba ne amma in dai ka yi larabci to in ka ci abinci to ko shinkafa ka ci ko nama to sai ka ce shabetu na koshi saboda abin da ka ce ma na koshi na ci ne in ka sha madara ka koshi sai ka ce rawitu ko ka sha ruwa ko lemu sai ka ce rawitu ko kuma in ka sha shayi ka koshi ana shan shayi a koshi to malam yace lalle koshi na abinci da kuma koshi na ruwa wa mubasharatin nisa'i da kuma kusantan mata tahmilun nafsa tana dora rai tana daukan zuciya alal ashari akan ta yi takama ina gane shine al'ashar bal huwa kadhabun ashir sayalamuna gadan man al-kadhabul ashir can al'ashiru ne al'ashiru mai girman ka nan kuma al'asharu can shinun kasara ke gare ta cikin qur'ani nan kuma fataha ke gare ta amma kai kasara sunan mai girman kai kenan mai takama idan aka yi fataha kuma takama kenan ko girman kai kuna ganewa ko walbatar da kuma batar ƙoshi mutum ya ce ya ƙoshi yana sa mutum girman kai yana sa mutum taurin kai yana sa mutum nuna isa da takama kullum tsatsai zuciyarka take tunda baka da matsalar rayuwa ba kowa yake iya tunkarar kai gaya ma magana ba ko malami ne kana ya ka ce wallahi malam ina jin nauyin ka gaskiya wallahi in ba dan jin nauyi ba malam wallahi ba kai saka gaya mana wannan magana ba sai ya hidda wallahi yana so sakan shi saboda bi baya da bukata ga malam baya da bukata ga kowa dangin shi da mutanen unguwa baya bukata komai gare su ya ishi kan shi kaga waye sai mai magana sai ran shi ta zangice mai duk wanda kaga ya zo wurin ka to so ne yake gare ka kai ko ba ka so ga kowa a ce tsawon rayuwarka kullum bukatar ka ita taso kana biya ma kanka ita to haka mutum zaka ga yana rayuwa galibi duk cikin mutum goma mutum takwas haka rayuwarsa take to shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta azumi kuma shi yasa Allah ta'ala wani lokaci yake dan sa abubuwa su kakare saboda ka dan sabka ka dan duko wanda ka san baka da bukatar kowa kallai innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna mutum haka yake idan namna ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi idan masahu sharru fa du du'ain arid idan masahu sharru kana ya'usa haka mutum yake in yana cikin daɗi da galibi dai to haka za ka ga ya nisanci mutane to shi za Allah ta'ala sharanta mana azumi domin cikin azumi akwai yunwa akwai ni akwai kishirwa amma ci da ƙoshi kullum to yana sa rai ta yi girman kai ta yi kuma mai bafar kuri wala takunu kallazina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a an-nasi kada ku zamanto kamar wanda suka fita daga cikin gidajensu saboda bi kuri da alfahari to albatar kenan wal ghafla sa'annan kuma koshi yana sa mutun ya rabkana daga hakikanin abinda Allah ya halice shi domin shi kaga ranka kullun tana samun biyan bukata to haka take muna ganewa hatta malicinka Allah subhanahu wataala sai ka kai kana dan yi mai gardama da wasu abubuwa da yace kai saboda har shi gani kake baka da bukata gare shi kai yake sama wannan abu ya alburda yace wan nafsu ka tifli in tamilu shabba ala hubbi ar-radai wa in taftimhu yanfatim wa ra'iha wa hiya fil amali sa'imatun wa in hiya istahlat al-mar'a فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم yace wato rai kamar ɗan yaro take karami in aka kyale shi sai tashi har ya girma yana shan nono ko yaro zai cewa ba mamma shekara biyar ya kamata mu shan nono ba ya bari sai an tsaida shekara ga yana ɗan karami ma yadda ake da tsaya tsaya wani har sai an shafa ma kan maman na uwai wani abu mai ɗaci amma wani da jaraba sai ya sha sai an ture shi to bari an kyale shi nada sai ta mara haka take in ka dora ta akan abu shi kenan ba ta barin wannan abu shi kenan amma in ka hana ta kuma za ta hadu baka tana son ci tana son sha ba amma a cikin azumi in ka hana ta yaya ake yi hakuri kake yi kana son abin abin zai faɗo magarai ma sai ka yi haƙuri ruwa masu sanyi za ka gani ko lemu ko wani abin daɗi kana kallon shi saboda ana azumi dole ka yi haƙuri to haka rai take to abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya sharanta mana azumi wato saboda mi a cikin azumi akwai karya rai domin rai tsatsaye take halitta ce wadda take mai girma ga ta zuciya ga ta ɗauka ce amma kamar kashi take wani lokaci in ta bushe sai ta yi kashi tauri ma Allah ya kiyaye wa mina daga cikin fa'idodin takhallil qalbi kadaituwan zuciya lil fikri wa dhikri ga yin tunani da kuma yin ambatan Allah subhanahu wataala azumi yana sa zuciya ta yi tunani duk tunanin da za ka yi tunani ne na ibada in kana azumi ko ba haka ba azumi yana hana ka tunanin wani abu na sabon Allah tunanin wani abu na sha'awa ina kake da ƙarhin ma bari ka yi tunanin sha'awa da kuma ne tsayawa ka kaɗaita da tuna Allah subhanahu wa ta'ala ko dai ka yi tunani mai kyau game da halittun Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka yi tunani game da girman Allah subhanahu wa ta'ala fa inna tanawula hadhihi shahawati domin amfani da waɗannan abubuwan na sha'awa qad yuqassil qalba yana iya kekashar da zuciya zuciya ta zamanto kekasashiya busassa amfani da waɗannan abubuwa ci da sha yana sa zuciya ka ta kekashi ta bushe ba tausayi ba rahama ba taimako ba jinkai ba sanin ya kamata abinci da kake ganin shi sai za ka ga addinin musulunci ya ce ka takaita shi kuma ka rage cin mai kyau ba haramun ba ne amma saboda zai kai ka ga wata lalacewa ta rayuwa za ka ce ma ka rage ka rage ci da yawa kuma ka rage cin mai daɗi muna ganewa ku ba wai dan yana haramun ba sai dai zai iya kai ka ga aikata haramun saboda haka sai ka dan ka dan rage shan daɗi ka rage cin dace haka da domin cin shi kullum da cin wasu abubuwa wanda ka ga mutum yana ta yawo nan garin yana ta yawo wani wuri yake so ya ga sabon wurin da ake gyaran nama kawai wanda dai hina ko ina ya ba sai awa ɗaya yana nema yadda dan tsaya ya ga mai naman ga yanan ga yadda yake sai ya wuce wannan naman da waya ya daɗi ba tsafta ita wahala ɗayan koma nama ka ci kawai ba wuta ta gasa shi ba to sai ta wahala ya je can wani wuri da ya ga abin tas ba irin wannan yana busar da zuciya jin daɗi da kake ganin shi yana sa zuciyarka ta ƙe shi jin daɗi kullum a zamanto kullum sai ka darje sai ka tona sai ka bincika sai ka sha wahala sannan sannan ka samu inda za ka shan daɗi to wannan yana sa zuciya ta bushe wa yu'mihi kuma yana mai da zuciya makamniya ba ta ganin gaskiya ba wai an ce kakkaci ba amma matsawa wa yahulu bainal qalbi wadh-dhikri kuma yana shiga shamaki tsakanin wato zuciya da ambatan Allah wal fikri da kuma tunani kyakkyawa wa yastad'i al-ghaflata kuma yana kiran rabkana yana cewa rabkana ki zo ga wuri kin samu wa khalwatul batni alhali kuma kadaituwan ciki min at-ta'ami daga abinci wa sharabi da abin sha yunawwiru alqalba yana haskaka zuciya yasa Allah ya ce ayayi ayazi na wata daya saboda yana haskaka zuciya yana sa zuciya ta haske saboda abinci ya rage cikin ta yau da gobe kana ci abinci tushe ta yake ba ta gani da kyau tare da cewa abinda kake halaliya ne halal ne ba haramun bane amma yana tushe ta wa yujibu riqatahu kuma kasancewar ciki ba abinci ba abin sha yana kawo tafshin zuciya ko ba haka ba ina ka karfin ma da za ka faɗa haka da karfi jikinka da ya abin nan da ya yi ƙasa bada kana jin yunwa kana jin kishirwa ina kai ina faɗa da za ka zuciyarka sai ta yi tafshi sai ka zanki tausayi wa yuzilu qaswatahu kuma yana gusar da ƙeƙashewar zuciya wa yukhlihi sannan kuma yana wufintar da zuciya lidzikri ga ambatan Allah wal fikri da kuma tunani kai ta tunani game da girman Allah subhanahu wataala da kuma wato halittun da Allah subhanahu wataala yayi wannan ita ce fa'ida ta biyu fa'ida ta uku ya ce wa mina daga ciki annal ghaniya lalle mawadaci ya arifu qadra ni'matillahi alaihi yana gane gargwadon girman ni'ima Allah gare shi da azumi da azumi ne wato mawadaci yake gane Allah ya mai ni'ima kuna gane ba in ana azumi mawadaci ya ga yana da halin fayyace abin da yake so sha abin da yake so amma an hana shi daga kullawa alfajar hafaduwar rana to da haka zai gane lalle Allah ya mai ni'ima mai girma saboda mi bi iqdarihi lahu saboda Allah ya bashi dama alama manahu kathiran min alfuqara abu sabin da Allah ya hana da yawa daga cikin talakawan na abu min fudul ta'am na sauran abinci wa sharab da sauran abin sha wa nikah da kuma ainihin al'amuran aure abin da yake so ya ci sai ya ci da abin da yake so na dai garinsu na lokacin shi duk zai ci shi zai sha sannan kuma haka maganan aure maganan ba macen da ta fi karfin shi ko nawa ne yana da kudin da za za ya badawa ya biya sadakin ta aura mashi ita amma an tashi wa an waye gari ga ta nan cikin gidan shi kyakkyawa ya kashe mata kudin ya auro ta amma mi tsakanin ya da ita duci dubu saboda azumi kaga yana da iko Allah ya bashi daman kawo ta yanda talaka bai da daman mai arhama wadda kudin ta ba za a kashe da yawan auren ba ya da shi kuma sai da aka kashe kudi da yawa amma kuma gashi nan da shi da ta sai dai kallo to wannan zai sa mawadaci ya gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'imar da ya bashi wanda ya bashi abubuwa da yawa sun hidubu wanda talaka ko dai bai samu ba kuna ganewa fa innahu bimtina'ihi saboda shi da kiyawar shi min dalika daga wannan na abinci da abin sha din bi waqtin makhsus a cikin wani lokaci wanda yake na musamman keɓantacce wa husulil mashaqqati lahu bi dalika da kuma faruwan tsananin wahala gare shi da haka ya tazakkaru bihi da shi ne zai tuna mammuni min dalika wanda aka hana shi daga wannan alal itlaq mana da haka mai kuɗi zai tuna wanda shi an hana shi kullum rayuwar shi ma ba sai ga azumi ba yan ana ce ana shan shi ba yadda za a yi ce sha saboda babu abincin babu abin shan babu abin sayan abincin da abin da za a sayan sha ba ya da kuna gane ko kai an hana ka ne da keto alfajir zuwa faduwar rana to shi kuma wani kullum ko ba azumi kullum haka yake kullum sai an kai ruwa rana ya samu ya kari ka samu abincin kari ta rabe-raben idanu ba yadda za yi babu hali in ya zo wurin mai abinci ya ci ya ci ya ci bashi ya ci da yawa ta hana shi in ya je wurin mai shago a baya garin rogo ma ya shika ya dan ya sa mai sukari ma ya sha shi ma nan bashin ya yi yawa inda ya sai a hana shi babu abin to da haka mawadaci wanda shi kullum sai abin da ya ga dama ya ci da sayi da rana ya ci da daddare sai ya tuna cewa kenan akwai waɗanda masu haka suke fa rayuwa to kullum kama azumi suke wani ba ya samun abin kari kullum sai ma ya toye ta yawo ya ga ina ake sabga ina ake ba da sha in ya ga wani wuri yana zanen suna ko ɗaura aure ya ɗan kara ko kuma ana zaman makoki jama'a abin da ya samu to sannan mu sannan mu Allah ba da hakuri sai ne muri ya zani tunda sabon yin dokunin sai a zuwa mashi cika cikin shi can kuma sai a ce ga wake da mai ƙara sai nemo ƙawawa ya miƙe kawai idan ta da kuma da shi kayan a tashi daga zaman makoki na kwana uku can da rana sai ya ƙara kewayowa ya jama'a ya ya karin hakuri kuma Allah bai ji kanshi Allah ji kanta Allah ya mata gafara Allah sa nemo riya zanna can sai ga tururuwa ga sunan nami na shinkafa ana ta hiddawa ab shi ashe ne wurin da haka za a yi shi in yi la'asar ya tayi shi can bayan magariba ya dawo wani haka yake rayuwa sai ya samu irin wannan sai ta daga sassa sannan in ba haka ba to mai kudi sai ya tana cewa akwai waɗanda fa haka suke rayuwa tun tashin sahidin nan har rana ba a samu abin da za a ci wa yujibu lahu zalika sai wannan ya wajabta mashi shukra ni'matillahi alai godiyar nema Allah subhanahu wataala da ya mashi bilgina da wadatar da Allah ya mashi wa yad'uhu kuma sai wannan ya kai shi ya kira shi ila rahmati akhil muhtaj ya zuwa tausaya ma dan uwan shi wanda yake mabukaci wa muwasati da kuma taimaka mashi bima yumkinu da abin da ya samu dama min zalika daga cikin taimakon da za yi mashi fa'ida ta wuri malam yace wa mina daga ci anna siyama lalle azumi yudayyiqu yana matse majariyar dami magudanan jini inda jini yake gudana to azumi yana matsewa idan kana ci kana sha ne jikinka yana ta abin nan to jini yake samu ya ta yawo da kyawu hanyoyin da yake bi yana yawo duk buɗe suke amma da an fara azumi dai sai su mace allati hiya majari shaytan wanda su waɗannan wuraren da jini ke gudu to kuma nan ne shaytan yake yawo cikin jikin mutum min ibn adam daga dan adam fa inna shaytana domin shaytan yajri yana gudana yana yawo min ibn adam daga cikin jikin dan adam najrad dami a wuraren da jini yake yawo to kawo kenan da azumi sai shaidan ya ya rasa hanyoyin da za a bi cikin jikinka saboda azumi da an mammace inda jini yake samu da da waya yake yawo cikin jikinka to haka shi ma shaidan wa taskunu bisiyami wa sawisu shaitan waswasin shaidan sai ya kwanta saboda mi azumi wa tankasiru kuma sai ta kare sauratu shahwa tashin sha'awa shine saura tashin sha'awa wal ghadab da kuma tashin bacin rai sai ya yi mi sai ya kare da wuya mai azumi ran shi ya baci irin yadda in ya ci ya koshi ran shi bai baci muna ganewa ko saboda dama bacin rai jini ne jini ne jini ne yake mi yake dahuwa a cikin jikinka in ya ya dafu ya dafu sai ya suraci shi yasa duk wanda ran shi ya baci da ka kalli kwayoyin idanun shi zaka sun yi jajir in yi ja saboda jini ya halba har ga idan muna ganewa ko yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya samu haka sai ya wanke fuskar shi ko ya alwala ko in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta ko ka bar wurin kaga idanun mutum sun dawo to sha'awa da fushi gaba daya duk suna da alaka ne da shi to jini ba ya samun yawo yadda ya kamata kaga sai sha'awa ta kwanta shi ma bacin ranka duk sai ya kwanta ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجان da haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wato azumi ya zamanto kamar dandaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'shar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' فعليه بالصوم فإنه له وجاء dandaka shi yake ce ma wija kamar yadda ka san dandaka tana karya sha'awar dan akuya ko wata dabba daga cikin dabbobi aka masa dandakan marinan su shikenan sai sha'awa ta kwanta to shi ma mai azumi haka nan ne liqatihi saboda azumi yana yankewa an shahawatin nikah daga sha'awa ta mata yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to azumi kamar abin nan ne kamar dandaka ne ga dan adam waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idodi guda guda hudu da ake samu a dangane da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yin azumi duk mai azumi wanda ya dan Allah to zai samu waɗannan da ma wasu su wa'alan malam yace kuma ka sani ya kai mai azumi annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah ta'ala lalle neman lada da neman kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba zai cika ba bi tarki hadhihi shawati mubaha da barin waɗannan sha'awoyin waɗanda aka halatta maka su kuma abinci halal ne cin abinci ba addini bane halal ne halaliya ne rayuwa ce kawai shan abin sha ma kawai dai musulunci ya ce ka ci mai kyau ka sha mai kyau yau mai kyau shine wanda ba haramun ba na abinci haka ne ko abin sha ma shi ma wanda ba haramun ba shine mai kyau duk wanda ba haramun ba ne to mai kyau ne ma da ya zamanto haramun to shikenan ya zamanto mummuna ba ya da kyau Allah ya kiyaye mu amin da saboda haka cin abinci shan abin sha dukkan su halaliya ne mu ba hai ne halattattun abubuwa ne kawai da shinkafa da tuwon masara da tuwon dawa da tuwon hatsi da tuwon latsa da nakakke duka dukkan su menene da halal ne wani bai yi wani ba sai dai kai gare ka wani ya yi wani ka son wani amma dukkan sun kace kai ba ka cin shinkafa sai tuwo ba kama Allah laifi ba in dai ba cewa kai haramun ba ce in ka ce ba ka cin nama na kaji sai na raguna kuma Allah laifi ba ko ba ka cin na kaji sai na zabi ko ba ka cin na zabi sai na kaji ko ba ka cin na shanu sai na raguna ba kuma Allah laifi ba to halal ne ka zabi wanda kake so kawai abinda da Allah baya so kamar ƙarya ka ce naman shanu haramun ne naman raguna ke halal wannan ƙarya ce idan ka yaka to ka saba ma Allah kuma ka rabu da shari'a Allah subhanahu wataala amma ka ce ba ka so ba ka so saboda kawai ba ka san shi ka hisan kaza da kaza nan ba haramun bane bi ghairi halati ta'am a cikin yanayin da ba na azumi ba illa ba da taqarrubi ilayhi sai bayan neman kusanci zuwa ga Allah bi tarki ma harrama Allah alayhi fi kulli hal da barin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta akan shi a cikin kowane hali ma'ana ka sani cewa neman kusanci zuwa ga Allah da barin cin abinci mai daɗi ko shan abin sha mai daɗi ko mutanen da ba su cin abinci mai daɗi kowa ya kawo ba su cin shi kawai ba su ra'ayi ne saboda suna ganin zai ɗauke musu hankali daga ibada ba su ci ba wai don ba su samu ba suna da halin yamma ba su kuna ganewa to a cikin halin da ba na azumi ba ka ce kai ka kaurace ma waɗannan saboda gudun duniya zuhudu kake zuhudu ana yin shi ne in an samu dama ba in ka rasa yadda za ka yi ba ba sai kadagon ka tawa da rijiya ka ce sadaka sadaka ce kai da ka rike abin ka ba kai sadaka ba a zo da ana yin shi ne da hali ina da kuɗi ba amma ba ruwana da da shagali da su irin ita taimakon bayan Allah ita taimakon dangina ba Allah yana son haka nan in ma ka rike kai ta shagalinka Allah yana so in kuma ka bibita rayuwar mabukata akan taka Allah yana son haka nan shi yafi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutum ya bibita yan uwan shi akan rai shi kamar yadda yawancin sahabbai suke ko sahabbai ma suke radiyallahu anhu To haka ɗin ba za ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sai da barin abin da Allah ya haramta. Kuna ganewa, don ka ce ka ƙaurace ma duniya kuma kana sabon Allah, me kai kenan. Ta gara ma ka karumi, duniya ce ya yi sabon Allah, shi da ma son duniya sabon Allah ne. Haka ne ko? Shi sabon Allah shi ne son duniya. dan kana ganin ba mutuwa za ka yi ba amma ka ce kana taimakon talakawa ba ruwanka da ba ruwanka da jikinka ba ruwanka da cikinka ba ruwanka da bakinka ba ruwanka da abin hawanka amma kana taimakon bayan Allah sai dai kuma kana ta mu'amalar da Allah ya hana wannan ba za ka samu komai wurin Allah ba min al-kadhib na ƙarya kamar ƙarya kenan mutum ya guji ƙarya ya guji ƙarya ƙarama ko babba bai guji ƙarya ko ma wace iri ce in dai ba ta kama shi ba ba yadda za yi wa zulmi da kuma zalunci mutum ya guji zalunci wal udwani da kuma ta'addanci alan nasu akan mutane fi dima'ihim a cikin jinin su ka nisanci ne ka nisanci zubar da jinin mutane wa muwalihim da dukiyoyin mutane ka nisanci kudin mutane ko ta hanyar sata ko ta hanyar fashi da makami ko wata hanya daban wa arabihim kuma ka guji wato cin mutuncin mutane bata musu suna zagin su wulakanta su ba da kyau mutunci abu ne mai daraja daraja ke ga mutunci ba amma mu wasa muke da shi mu musulmi wasa muke da mutunci mutunci yana da wani muhimmanci saboda mahimmancin shi ba aka ce in ka ga mutum da matakka filmi da tabarya suna lalata in dai baka samu wasu shaidun banda kai ba to ka kama bakinka wannan mutumin me yake yi lalata ka iske kana da shaida kuma Allah ya sani amma Allah ya ce a sai an nemo mutum uku banda kai su ma su zo su iske ba ka je ka gaya masu ba zo su iske su zanne har sun kare a zo yadda ka gane su ma su gane su haka nan sannan sai ka kai ƙara ka ce ka iske wani da matarka kuma haka ba sai ka yi shiru saboda ba ka da mi awa in kuma ka yi magana to sai a raba ka da matai da ka yi magana ka ce ka kama ta ina shaidu ka ce a kai ba mijinta ba ne ka iske ana ya ce a yanzu abin da za a yi shi kenan rantsuwa za a yi da kai da ita ku zo ku yi li'ani a raba ku shi kuma wancan yana nan ya yi fa Allah ya san ya yi amma kuma Allah ya kare shi saboda mai mutuncin mutane ake karewa amma kaga mu ba ruwan bata mutum suna wulakanta mutum ba abin da ya sha mu kai shi kuma Allah ta'ala fa ya sharanta addinin musulunci ne don a kare mutuncin mutane cikin abubuwan da yasa Allah ya ce mu yi addinin shi saboda a kare mu mutuncin mu to ya kai mu ba mu kare mutuncin muke wasa da shi tun labarin dudumin da ka ji na wani mutum kawai sai ka yada kamar da ma jira kace a ce mutumin banza ne kace madalla bai ma komi ba kawai jira kake a gai cewa mutumin banza ne kenan kai ma sai ka karda da ya wuce wasu ka ce na kwana ina kwana lahiya ce ai mutumin banza ne in ba ku san abin da yake ba na haka an haka an haka tutse shi ina ina ka gani shi ma bai gani ba ni ma ji ne ka gaya min ma ya gaya maka ji ne kamar ya ji kai haka kawai sama ka ji ana cewa da mutumin banza ne sai ka ga yin mutumin inda ana tutsa mutum a ƙura mutum sai ya gwaji kaga gobe ba ya ƙara ba amma matsalar su waɗannan da suka yi haka ɗin ya ce musu mutumin banza ne da ya gaya musu gobe su ba su gance su yaka shi nan ya samu wajen mutum biyar su ma su karda nan da nan sai sunan mutum ya ɓaci sai an samu wani jajirtaccen mutum jarin ya yi tsaye ce wallahi ƙarya ce a gwada mai inda mutumin yake abu sannan sai abin ya kwanta bayan wani shaidancin kuma ya taso Allah ya kiyaye haka musulunci ya sharanta mun wato waɗannan abubuwa ba za mu samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba da barin abin da Allah ya halatta mana sai mun kaurace ma waɗannan abubuwa wani hada kala sallallahu alaihi wasallam domin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zuri duk wanda bai bar magana ƙarya ba wal amala bihi duk wanda bai bar aiki da magana ƙarya ba in aka zo aka gaya mashi da wanda ya kawo da wanda aka kawo ma duk wanda bai bari ba falaysa lillahi hajatun to Allah subhanahu wataala baya da bukata fi an yada ta'amahu wa sharabahu a wurin mutum ya bar cin abincin shi da abin shan shi ma'ana indai kana azumi kana waɗannan abubuwa gara ma ka bar azumin naka أخرجه البخاري إمام البخاري في تدش وفي حديثنا آخر أتكم وانا حديثي ندبا من ذال صلى الله عليه وسلم لس الصيام من الطعام والشراب ba azumi bane ba mutum ya azumin abinci da abin sha ba innama siyam azumi na hakika shine min al-lagwi war rafath kai shi daga yasassan magana da kuma magana banza menene yasassan magana maganar da ba ta da laifi ba ta da laifi a shari'a amma ko ba ta da unhwani ga mai ita ba wani unhwani da za ka samu cikinta amma kuma shari'a ba haramun kai ba amma ya sassan magana maganar banza ke ba ta da laifi kamar ku zanna ku yi ta garrama da malam malam da malam wani wahi ilimi maganar banza ce ku kuna nan ba ku san tafsirin su abin nan sura ɗaya ba ta Qur'ani kuna ta rigima wani da wani da wani ya ilimi ku da ba yanzu ba ku taka mataki ya za ku auna malam da malam kawai daga saurare ka saurari wannan ka saurari yana zubo ayoyi wannan yana zubo hadisi sai ka ce a wani yayi su hadisan nan da ya ta zuba baka san ma'anar su ba baka san inda suke ba ka bari haka take wani mataki ka samu Bukhari ka sabki ka har da rabin bukhari to kaga sai ka zage shi ayi lalle malam wani haye malam wani iri irin ko kuma da da alaji wani da alaji wani wayi kudi kuma kai kana nan ko sana'a baka da yawon banza kake kawai ga iska in in ka dauko tiji sai ya kare kai kwana ita yawo kana ta kallon dukiyoyin mutane maimakin ka mai da hankalinka wurin neman naka ka tsaya kana ta auna kayan mutane ko da gidan wane da gidan wane wani aka kashe mu kuɗi duk sai ka gane ke ka dawo cikin ɗakin laka ka kwanta kai ba irin gidan suke gare ka ba kuma baka taba shiga gidan kowa ba ciki baka hira da kowa ya gaya ma kuɗin da ya kashe ba kuma ka ga mutum yana jan idanu duk hana mutane magana yana bayanin lalle gidan wane ya yi na wane to an ji ya hina shi kai kai na naka kuma me ka samu cikin wannan hirai ba magana banza kenan haka ba ta da laifi saboda baka ci naman kowa ba magana dai ce ta dukiyoyin mutane da ilimin mutane kake ta bayani to ana son mai azumi ya nisance da waɗannan dumuman da ba su da amfani qala ibn al-madini ibn al-madini yace ala shart muslim za ta fada kan sharadin muslim wa fi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda marfu'in hadisi as-siyamu junna to azumi da muke ganin shi kariya ce garkuwa ne wa idza kana yawmi sawmi ahadikum idan yinin azumin ɗaya daga cikin ku ya kasance fala yarfuth to kada mutum ya gamci fala rafatha fala fusuqa wala yarfuth kada mutum ya magana ta mummunan magana irin mugun magana ta batsa wala yafsuq kuma kada mutum yayi aikin fasikanci wasu suna azumi zaka ga wasu ana samu suna fasikanci kamar wasa da 'yan mata na azumi ta kama shi ya kama ta kuma da azumi suke wannan baya da kyau ko mutum ya zange kallon wani abu wanda Allah baya su ka kalla kana kallon fim ana kallon 'yan mata duma duma ga su nan gaban su bayyana bayan su bayyana kana ta kallon su kuma azumi ake yi bismillah wannan baya da kyau fasikanci ne bai kamata mai azumi yana aikatawa ba wala ya jahal sa'annan ko mai azumi bai kamata yana jahilci ba a ganshi yana shirme yana rishin hankali rishin gaba wauta bai kamata ba ya kamata in kana azumi ka san azumi kake yi muna ganewa ko kaman sama abin hawa bisa mashin ko bisa daidaita ko mota a ganku ana azumi kuna ganganci ko kuma wani gitta ma ba tare da shi ya, ya, ya nuna ya kamata ba kuma bai bige ka ba amma ya so ya bige ka ku tsaya ku yi ta zage-zage ana azumi wannan duk jahilci ba azumi ma ba da kyau wannan ballantana na azumi fa in sabbahu ahadun to idan wani mutum ya zagi mai azumi fal yaqul to yace inni mru'un sa'im ni azumi nake aljunna abinda ake ce ma aljanna ma yasturu sahibahu shine abinda yake sitirta mai shi wa yahfazuhu abinda yake kare mai shi min alwuqi daga abkawa fil ma'asi a cikin sabon Allah warrafathu abinda ake ce ma arrafathu alfuhsh shine alfasha wa radi'ul kalam da kuma mummunan magana wa li ahmada imam ahmad yana da riwaya wannan sai da imam an-nasai yana bi ubaidah marfu'an daga Abu Ubaida marfu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junnatun azmi garkuwa ne game shi ma lam yukharriqha matukadde mutum bai keta wannan garkuwar ba inda baka bari ta kece ba to azumi kariya ce gare ka daga sabon Allah daga shiga wutar jahannama kamar yadda kasan garkuwa tana kare mai ita daga mi yawa daga halbi ko jiwa ko bugu kana da garkuwa ko mai takobi ya sare ka sai ka kare haka ba zai bige ka ba sai dai bige garkuwan ko haka halbo kibiya sai ka kare haka ko haka yi jifa da mashi sai ka kare to azumi haka yake kare ka daga jahannama in dai baka bari wannan azumin ya huje ba shine malam yukharriqha amma safinatu fa kanat li masakin وانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها الخرق شيني هدى وراء الطبراني مام الطبراني يا رويت أن أبي هريرة مرفوعا لقى أبو هريرة مرفوع ماذا لا يتي إن الصيام صلى الله عليه وسلم لن يازمي جنة قرقواتي قميشي ما لم يخرقها ما تقدم تنبيكي تونن قرقوة قيل سياكتي يا رسول الله بما يخرقها da menene mutum zai huda garkuwa kala manzala yace bi kadhibi sallallahu alaihi wasallam da ƙarya kenan mutum na azumi yana ƙarya to shikenan ya dai ya huhu da azumin shi ya mai hudodi kamar da garkuwa in tana da hudodi to ba ta maka in ta ba maganin takobi to ba za ta ma maganin kibiya ba tana yiwa halboki biyan ta yi daidai da inda ta hude kana karewa sai ka ka ka bada inda kibiyar za ta shiga kaga sai abin ya same ka ko to azumi ma haka yake in kai ƙarya to azumin ka ya hude daya in ka ƙara ya ƙara huda in ka ƙara kana ta shararawa kana azumi to shikenan aw ghibatin ko kuma cin naman mutum ana azumi kana gulma to shikenan kana huhu da azumin ka ne Allah ya kiyaye wa ruya arwata na bi hurairah ta marfu'an daga Abu Hurairah marfu'in hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'imu fi ibadatin mai azumi yana cikin ibada ma lam yaghtab musliman in dai bai yi gulmin mutum musulmi ba aw yu'zihi ko kuma matukar dai bai cuci mutum musulmi ba to yana cikin ibada da zaran ya yi gulma shi kenan ya fita daga ibada da zaran ya cutar da musulmi dan uwan shi ya fita daga ibada wa ana nas radiyallahu an an karbo daga Anas Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya ce ma sama man zalla yakulu luhuman nas ma sama bai yi azumi ba man zalla wanda ya kasance ya akulu luhuman nasi yana ta cin naman mutane ana azumi to ba azumi yake ba Allah ya kare mu qala babu salafi sashen magabata ce ahwalu siyami mafi saukin azumi tarku ta'ami wa sharabi shine barin cin abinci da barin shan abin sha shine mafi saukin azumi azumin da ya sauki baya da wahala shine kabar ci gabar sha wanda shine kashi tara na musulmi suke yi musulmi kashi tara duk suna azumin tuwo ne da da ruwa wanda ya wahala kuma shine kai kishirwa kai yunwa kuma mi ka rike bakinka ka rike idanunka ka rike kunnuwanka ka rike hannayenka da kafafuwanka amma azumin gari duka dama shine na na abinci da da ruwa shine azumin gari duka wa qala jabir jabir yace idza sumta in za ka yin azumi falyasum sam'uka to kunnan ka shi ma ya azumi wa basaruka idananka ma su ya azumi wa lisanuka harshen ka ma ya azumi daga mi anil kadhibi harshen ka ya azumi daga ƙarya al maharib kunnuwanka da idanunka su ma su yazumi daga abubuwan da Allah ya haramta wada azal jari ka rabu da cutar da makwabci ana azumi kakka cuci makwabcinka kakka ce ai ba cikin harkar azumi bane a'a cutar da makwabci ko ma yaushe ne baya da kyau makwabci babban mutum ne wurin Allah ko kafiri ne saboda makwabtaka shi ba a so ka cuta mashi ko da ba addinin ku ɗaya ba ko da shi ba musulmi ba ne ana so makwabci da kyautata mai kuma kaka ce ba musulmi ba ne ko ɗan ƙwaya ne ko ɓarawo ne kuma kaka yi wannan in kai haka ba kai daidai ba saboda shi ma haka yake da kai wataƙila ma a same shi yana son ka kai ne ba ka san shi to cikin ƙwaye lalatacce kai kana kallon shi lalatacce shi kuma kullum sai ya kwankwasa ma gida ce na kwana ya tahe shi kai kuma kana ganin shi ko jira kawai sai kawai da kai maka wane ne mutumin kirki cikin ku manzo Allah ya zama da makwabta kyautata musu yake kuma rishin kyautatawa tsakanin makwabta shi ke sa wani makwabci ya kangare na baron karshe in ya gaida kai gaba ka sosai ya bari kuma ka kai ba ka da damar da zaka zanki mai magana ya rage abubuwan da yake kuma kana girmama shi kana kulawa da shi sai zan kishin nauyinka duk da ka mai magana ka ce kana ɗan so kan kuma nasiha da hikima ake ba haka za ka yi to mai tsatsaye ba kake da shi kana bayi ci ko sha cikin hikima mu ba mu da hakurin yin hikima hikima za ka yi mai hikima kamar maganganu masu daɗi kama zanna ku yi hira kawai ran nan ba ma nasiha ba hira za ku kawai ta duniya yayi taban kaure shi yana ta abubuwa ka kyale shi kai ma kamar shi ma ya ma kai hakurin sauraron tashi aka dan kwanaki kaga daga bayan ka zo cikin magana sai ka dan soko nasiha sai ka ga yayi sanyi ko ba haka ba amma ka ce ba ruwanka da shi saboda ba musulmi ba ne saboda ba mai da'a ba ne fajiri ne tunan banza ne to sai na sai na ga ranar da za a yi gyaruwa kuma sai na ga yadda za ka yi ka kawo mai in kai ba ka iya gyara shi ka kawo mai inda za a gyara shi saboda haka in kana da makwauci mugu haƙuri kake da shi ka kyautata mashi yadda Allah ya ce ka kyautata mai ka san dai duk mugunta ba kai kafiri ba amma Allah ya ce ka kyautata mashi in Allah ya sa ka ɗara shi hali sai ka zan taimaka mai da wani abu lokaci bayan lokaci wannan duk duk- duk hikima ce da kokarin ya gyaru Allah ya sa shi bai gyaru ba sai ka ga a, ‘ya'yan shi sun gyaru abin sai ya rage kenan amma in shi ya lalace ‘ya'yan shi suka lalace ya kenan lalata kanwa za ta karewa ba kanmu za ta karewa ba Allah ya kiyaye to ko kana azumi ka rabu da cutar da makwabcinka wala yakun alayka waqarun wa sakina kuma ana azumi a ganka da natsuwa da kwanciyar hankali ta ganka a hargice kullun kamar cikin tashin hankali kake a duk wata watsuwa kana iya ta duk wani rashin gaba da rashin arziki mai azumi bai kamata yana yin shi ba kana cikin ibada mai girma cikin manya manyan ibadun Allah subhanahu wataala ba ganka da natsuwa da kwanciyar hankali wala taj'al yawma sawmika kada ka mai da ranar azuminka wa yawma fitrika kada ka mai da ranar shan ruwanka sawa duk ɗaya ne da yau din nan da muke ciki kayan azumin Ramadan da yan Ramadan ya shigo kakka mai da su ɗaya ka bambanta ka bambanta cikin azumi kake mawaki na cewa idza lam yakun fi sawa ila idza lam yakun fi sam'i minni tasawun idan kiyayewa a cikin kunne bai kasance gare ni ana azumi ba wa fi basari ghaddun kuma idan a cikin idanuna babu rimcewa daga kallon abin da Allah ya hana wa fi mantiqi samtun kuma idan cikin magana ta babu yin shiru ci ana azumi fa hadhi idan rabona kenan min saumi daga azumi na alju'u wal atash shine alju'u wal dhama shine yunwa da kuma kishirwa idan da abin da ka ga dama kana faɗa da abin da ka dama kana kallo da abin da ka dama kana saurari to ba ka da komai a cikin wannan azumin naka sai mi da yunwa fa in qultu in nace inni sumtu lalle ni na yi azumi yaumi yini na fa ma sumtu to ban yi azumi ba in dai haka nake azumi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yace rubba sa'imin so da yawa mai azumi hazzuhu raban shi daga azumin min siyami daga azumin shi alju wal atash ina yunwa da kishirwa kawai raban shi da azumi shine ya ji yunwa ya ji kishirwa amma bai samu mi ba zama la da azumi ba wa rubba qa'imin so da yawa mai tsayuwa a cikin dare yana qiyamul layl ko shi kadai ko cikin mutane hazzuhu min qiyamihi raban da ke gare shi na qiyamul layl din shi asar shine hana idanun shi bacci bai samu komai ba sai kawai rashin kwana to kaga da kwanan yadda ya hima shi kana idanun ka kwara ko baka da lada saboda baka yi dan Allah ba bayan ka to kana ta gaya ma mutane ai jiya kururuwa nan da ake ka kai raka ta takwas kaji ana kururuwa kaji ana ihu barawo kana gaya ma mutane kuma dama kai kana ta bayani dama ka tashi raka a sha ɗaya ne za ka yi to ka kusa ƙarewa ba sa ka an zuwa na kaji zaka ce na ji kwarai to ni ma na ji na ji ɓarawa ne ba sai ka ga me kake ba wa taladaka to kaga in kai haka nan ba ka da rabon komai cikin wannan tsayuwar da kai sai mi sai hana idanunka bacci kawai eh ka jira ka jira ba an bu ɓarawo da gudu an kamo shi ka ƙare da wannan kawai Allah ya kiyaye wanda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yahi mana. Assalamu wa rahmatullah. Ya ce wani abubuwa za a yi aikata wanda zai sama addu'a addu'a shi ta zama karɓaɓɓa wurin Allah. Ka guji har- haram, ka kusanci halal, ka ka nemi ga Allah subhanahu wataala ya gafarta masu nubanka sannan kuma ka ka nemi addu'o'i waɗanda suke a karɓaɓɓu ne cikin ƙur'ani cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi alwala ka yi sadaka ka yaba Allah ka yi isti- ka yi istighfari ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi addu'a ka gaya ma Allah sai Allah ya biya ma bukatunka kuma ka sani duk addu'ar da kai Allah ya karbe ta kai dai ne ke gaugawa kawai mu gaugawa kuma da ma aikin mu ne mm na'am Assalamu alaikum. Ya ce, kasuwar tarihi yake. Sai tura ma wani expert. Lokacin da tura kudin, wace lokacin da suka dawo kuma sai sake turawa. Ya rike. Ana sai ce ya samu hali. Yana ya tura mutum ba tare da ya gaya mai.
mm alaikum mutum ne ya yi transfer ta kuɗi da suka tai sai suka dawo kuɗin ko kuma shi lokacin da suka dawo mai ba ya da kuɗi sai ya rike su ya ta juya su kuma shi wancan bai waiwaya ya ce kuɗin ba su zo ba ko haka ne ko Haka ne.
wai yanzu tun da ya samu kuɗin yana iya tura mashi in ya tura mai ba sai ya gaya mashi ba sai ka tura mashi kawai amma kamata ya ka gaya mashi inda in ya ga kuɗi haka nan shiru shiru shi ya mance kuma ya ga sabon kuɗi ya mance da wannan lissafi to ya za a yi a ga yana iya kiran ka me za ka ce mashi saboda haka ka gaya mai cewa a wancan lokaci aka sai aka samu sai ka dai dabaru haka ka gaya mashi Ha? a ba ya gaya mai don abin nan da sai ya gaya mai shi kenan Allah ya biya bukatu Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani da ka yayi mana duk matsalolin mu gaba daya Allah Allah kawo mana karshen su Allah kawo mana saukin rayuwa Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da runguman juna da tausayin juna. Allah ka kara haɗa kan musulmi ya Allah. Allah ka kara ma musulmi haɗin kai da son juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna. Allah muna roƙonka ka raba mu da kiyayya da juna da gaba da juna. Allah ka haɗa kan mu ya Allah. Allah ka haɗa kan mu ya Allah. Allah ka haɗa kan mu ya Allah. Allah ka sa mu rungumi junan mu ya Allah. Ka tausaya mu junan mu mu taimaka mu junan mu ya Allah. Allah ka kara mana kamna da soyayya tsakanin mu ya Allah Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko kuma suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta a rabu da su gida aljanna ‘yan kasuwa mu ƙanana da manya Allah ka taimake su ya Allah, talakawa mu Allah ka taimaka musu, malamai da almajirai Allah ka taimake su, ma'aikatan mu Allah ka taimaka musu ya Allah, jami'an tsaron mu gaba da Allah ka taimake su ya Allah, Allah ka kare su daga harara ‘yan ta'adda da ‘yan bindiga ya Allah. Shugabannin mu Allah ka kara musu adalci da gaskiya da riƙon amana, Allah ka kara musu san talakawansu, da san kashashen su da san addinin su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka ƙara ma musulunci daukaka ya Allah ka ƙara ma musulunci girma ya Allah Allah ka ƙara ma musulunci faɗaɗa ya Allah Allah ka ƙara ma girma da daukaka da faɗaɗa ya Allah Allah ka ƙara mana alkhairin ka ya Allah Allah ka gafarta mana zunubin mu ya Allah Allah ka yafe mana laifukan mu ya Allah kanana da manya ya Allah waɗanda muka yi muna sane da waɗanda muka yi ba mu sani ba ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka Allah matsalolin mu da suka tattare gaban mu ya Allah ba mu san yadda za mu yi da su ba Allah ka nuna mana yadda za mu yi ya Allah Allah ka warware mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah kai ka jarrabe mu da su kuma Allah kai ne zaka dauke mana Allah muna roƙonka ka dauke mana su ya Allah muna roƙonka ka warware mana su ya Allah kuncin rayuwa da muke ciki ya Allah ka warware mana ya Allah Allah ka fadada mana ya Allah Allah ka fiddo mu a cikin sarari ya Allah Allah ka jiro mu ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين